ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا يمتنا شدا قوات الربيع الأول hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 29 ga watan Takwas miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka da kashin wannan cibiya ta uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda cikin cikin wannan unguwa ta Hausawa zuwa a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Jami'ul Tirmidhi na babban malami abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na hudu a cikin wannan littafi mai albarka darasi na shida afwan darasi na shida a cikin wannan littafi mai albarka muna cikin kitabun fahara an rasulillah sallallahu alaihi wasallam a darasin da ya gabata mun karanta babin babu ma ja'a minar rukhsati fi zalika ma'ana babin da zai bayani game da sassaucin hukunci da aka samu game da matsalar fuskantar alkibla ko kuma juyawa alkibla baya da bawali ko kuma gayi wannan matsala kamar yadda muka ji bayan hadisai da muka karanta wayanda suke fa'idantar da hani game da fuskantar alkibla bi baulin au bi ghaidin bayan da muka faɗa matsaloli wato waɗannan hadisai guda biyu ko babuka guda biyu da babin farko da wannan babi na biyu wannan ya sa malamai suka tattauna suka yi saɓani game da fuskantar hani da fuskantar alƙibla bi baulin wal akwai mazhabin imam malik da mazhabin imam shafi'i wayannan mazahib guda biyu sun tafi akan haramcin fuskantar alkibla in a fili ne an hana mutum ya fuskanci alkibla ya bawali ko ya gaide in a fili amma a mazhabin imam malik da imam shafi'i ba a haramta fuskantar alkibla ba wajen yin baul au ga'id idan a cikin gini ne idan cikin wuri ne wanda yake ginan ne kuma wannan mazhabi nasu shine ra'ayin da aka ruwaito daga al-Abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abdullahi dan Umar cikin magabata akwai al-Imam Sha'bi da Ishaq bin Rahuya da Imam Ahmad bin Hanbal cikin ɗaya daga cikin ruwayoyin da aka samu daga gare shi wannan shine mazhabinsu idan mutum yana cikin ban daki ginanne ko wanda aka kange ko aka kare babu laifi dan ya fuskanci alƙibla wajen yin bawali ko gayi wannan shine mazhabinsu mazhabi na biyu shine mazhabin da suka ce bai halatta ba ko a cikin gini ko a cikin sarari bai halatta mutum ya fuskanci alƙibla bi baulin aw bi ghaidin wannan shine mazhabin Abu Ayyub al-Ansari dama shine rawil hadith shine wanda ya ruwaici hadithin annabi ya hana su fuskantar alƙibla bi ghaidin a bi baulin aw bi ghaidin da haka wannan shi mazhabin sa kenan koda cikin ginannan wuri ne ba a fuskantar alƙibla bi baulin aw bi ghaidin wannan ra'ayin mujahid kenan da ra'ayin ibrahim an-nakhai sufyan ath-thawri abi thawr da imam ahmad a ɗaya daga cikin ruwayoyinsa kaga kenan imam ahmad yana da ruwayoyi guda ruwaya farko yana tare da mazhabin malikiya da shafi'iyya ruwaya ta biyu yana tare da wannan mazhabin na abi ayyub al-ansari an gane ko da haka wannan mazhabin na biyu ya nuna babu bambanci tsakanin yin bawali a wurin da yake buɗaɗɗe ko kuma wurin da yake rufaffe ginanne a abin da ya shafi fuskantar alkibla ko juya alkibla baya mazhabi na uku su ne wanda suka ce ya halatta fi sahara wal bunyani jami'an suka ce kai ya halatta ko mutum ya fuskanci alkibla ya yi bawali ko ya gaidi ko a fili ko a ginannan wuri wannan mazhabi ne da aka ruwaice shi shi kuma daga urwa ibn subayr da rabi'a wanda shehun imam malik kaga shi imam malik yana wancan mazhabin da farko amma malamin sa rabi'atul ra'i shi yana da ra'ayin cewa babu bambanci tsakanin ginannan wuri da budaddan wuri duk inda mutum yake so zai iya fuskanta ko alkibla ko ya juya mata ya juya mata baya wannan kuma shine ra'ayin Dawudu Zahiri mazhabi na karshe sune waɗanda suka ce la yajuzu lahul istiqbal bai halatta fuskantar alkibla ko a fili ko a cikin gini amma yana halatta juyawa alkibla baya mazhabi na nawa kenan na hudu wannan mazhabin suka ce in juya wa alƙibla baya ne ba matsala mutum zai iya juya alƙibla baya ya bawani ko ya gaye amma ya fuskanci alƙibla ko a cikin gidan nan wuri ne wannan mazhabin suka ce baya halatta wannan ita ce ɗaya daga cikin ruwayoyin da aka samu daga Abi Hanifa da kuma Imam Ahmad to waɗanda suka ce ba za a fuskanci alƙibla ba kwata-kwata ko a cikin gini ko kuma a fili wannan sun kafa hujja da hadithai sahihai waɗanda suka zo a kan hani mutlaƙan kamar hadithin abu ayyub al-ansari ko kamar hadithin salman kamar hadithin abi huraira da wasunsu waɗanda su kuma suka halatta mutlaƙan suka ce ko a ginannan wuri ko a buɗaɗɗen wuri mutum zai iya fuskantar alkibla ya yi bawali ko ya gayi wannan su kuma sun kafa hujja ne da hadithin abdullahi dan umar wanda shi ma mun karanta shi an gane ko wanda ya zo cikin sahihu muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana fuskantar alqibla a yana fuskantar baitul maqdis yana mai juyawa alqibla baya kun tuna hadithin ko da kuma hadithin na Aisha radiyallahu anha wanda annabi sallallahu alaihi wasallam aka gaya masa cewa wasu mutane suna kyamar fuskantar alkibla wajen yin biyan bukatarsu da farjojinsu sai su fuskantar alkibla annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wa qad fa'aluha aw suna yin haka tun yake fuskantar alkibla hawwilu maq'adai ila alkibla sai kaman wani umarni ya to ku juyar da gurin tsugunan kuma ya dinga kallon alkibla an gane kaga wannan hadithin shi ma hadithin Imam Ahmad da Ibn Majah kuma isnadin su suka ce isnadi ne hasan wa'anda suka kafa hujja ko suka halatta juya wa alqibla baya mazhabi na hudu kenan amma banda fuskantar alqibla sun kafa hujja da hadisin Salman wanda Imam Muslim ya roce shi da lafazin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu fuskanci alqibla bi qa'idin aw baulin aw an nastanjiya bil yamin kaga a wannan lafazin babu maganar wato fuskantar alkibla a babu maganar hana juyawa alkibla baya amma an ce an hana fuskantar alkibla da haka mazhabi na hudu sai suka yi hujja da wannan na fata an gani to kaga in ka kalle wa'annan mazahib guda hudu kowa yayi hujja da wani bangare na wani hadithi cikin hadithan da ainihin wato wasu mun karanta su wasu kuma ba mu karanta su ba wa'yanda suka haramta fuskantar alƙibla da juyawa alƙibla baya a fili kadai da waɗanda suka halatta a suka halatta kuma fuskantar alkibla ɗin a cikin gini kamar yadda muka faɗa sun yi hujja da hadithin ibn umar da hadithin aisha wa bi hadithi jabir da kuma hadithin jabir duk sun wannan yana daga cikin inda suka yi hujja da shi imam nawawi ya rinjayar da mazhabin imam malik da imam shafi'i kamar yadda al-hafiz ibn hajarin shi kuma yake cewa huwa a'dalul aqwal yace wannan mazhabin na imam malik da imam shafi yace su shine matsakaicin mazhabi a cikin mazahib din nan guda hudu me yasa suka ce li imalihi jami'al adilla saboda wannan mazhabin na imam malik da imam shafi'i kaman sun yi aiki da dukkan hadisan kakata an fahimta saboda hadisin da yace an hana da hadisin da ya halatta to sai suka bambanta sai suka ce babu cin karo hadisin da ya hana a fili yake magana hadisin da ya bada wato abin nan ya halatta a cikin gini yake magana a cikin ginan nan guri an gane ko duk da cewa shi abdurrahman mubarak fori rahimahullahu ta'ala shi ya ce gaskiya cikin akawal din kaulin da ya fi karfi shi a wajensa shine kaulinsa abu ayyub al-ansari wanda suka ce ba za a fuskanci alkibla ba wato la a cikin a fili wala kuma a cikin ginannen wuri an gane ko shi wannan ya ce shi ya fi karkata akan wannan kaulin akwai dalilan da ya kawo ya ce hadithin aisha radiyallahu anha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam labari ya je masa cewa mutane suna kyamar fuskantar alkibla wajen biyan bukatunsu kuma a can da aka kawo hadisin sai aka ce isnadin sa hasan amma gaskiyar al'amari wannan hadisin na na Aisha cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane su ma juyar da abin su gunan su ya dinga kallon alqibla hadisi ne da'ifun munkarun hadisi ne da'ifi kuma munkari ne la yasluhu lil ihtijaj ba za a iya kafa hujja da shi ba an gane wannan da aka kaga shi wannan maganar hujjar ta faɗi domin hadisin da'ifi ne kuma munkar sannan akwai hadisin jabir annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana fuskantar alƙibla bi bauli amma sai ce fara'aituhu qabla an yuqbada bi amin yastaqbiluha mun karanta hadisin a baya yace amma na ganshi yana fuskantar alƙibla kafin rasuwarsa da shekara guda fa huwa aidan laysa bi dalilin ala naski dhalika alqanun suka ce shi ma wannan hadisin ba dalili ba ne na soke hadisinsa abu ayyub al-ansari li'anna lihtijaja bihi nazarun fi lihtijaji bihi nazarun suka ce domin yin hujja da wannan hadisin akwai abun duba me yasa suka ce li'anna ha hikayatu fi'lin hikaya ce ta wani aiki da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ita kuma hikayar aiki la umuma laha ba ta da umumi da haka zai iya yiwuwa annabi ya yi hakan ne le uzirin saboda wani uziri dokar tana nan amma wani uziri ne yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka suka ce zai kuma daukan ihtimalin an ya kuna fi bunyanin wa nahwi zai iya ihtimalin cewa kuma annabi ya yi hakan ne saboda a cikin gini ne ga ga waɗanda suke tafiya akan mazhabin cewa in a cikin gini ne ya halatta an gane ko hadithin abdullahi dan umar fa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana fuskantar baitul maqdis ya juya wa alqibla baya shi ma dai wannan hadithin ba zai zama dalili na soke hadithin sa abu ayyub al-ansari ba saboda abin da ya gabata a hadithin jabir amma hadithin marwan al-asgar fahuwa aizan la ya dullu ala naski zalikal kanun suka ci ce shi ma wannan hadithin baya baya zama dalili na soke wancan hadithin na wannan dokan na an hana fuskantar alkibla bi baulin aw bi ghaidi li'anna qawla bin umar domin maganar abdullahi dan umar da yace inna ma naha an zalika fil fada ya ce wai annabi ya hana yin hakan ne fil fadan a fili ne amma a cikin gini ne ana iya fuskanta to wannan maganar da ya ce ya hau kan tsoro ko kan rufi nana na hafsa ya hango annabi sallallahu alaihi wasallam yana fuskantar sham ya juya wa ka'aba baya ya ce shi ma akwai ihtimali cewa zai iya ɗaukan ihtimalin annahu qala zalika istinadan ila al-fi'l alladhi shahada ya jingina hujjarsa ne zuwa ga aikin da ya gani warawauhu warawahu kai kuma ya ruwaice shi faka annahu lamma ra annabiyya sallallahu alaihi wasallam fi baiti hafsata mustadi mustadbir al-qibla fahima al-ikhtisas an-na'i bil bunyan shi yana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam daga kan tsoron hafsa yana ango annabi ya juya ka'aba baya to shi kawai sai ya fahimci waccan dokar ta baya tana magana akan in guri buɗaɗɗe ne amma in a cikin gini ne wannan aikin na annabi shi sai fahimci ya nuna cewa in a cikin gini ne babu laifi an gane ko to wannan fahimtarsa ce kuma fahimtarsa ba za ta zama hujja ba domin wancan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu ayyub al-ansari ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yastakbila al-qibla annabi ya hana to kaga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hatamilul ikhtisas yana iya ɗaukan ma khususiyarsa ce da haka suka ce idan aka samu fi'ili da ainin aiki to ana ƙaddamar da ƙauli da aiki ana ƙaddamar da ƙauli akan aiki can annabi ne ya faɗa nan ya aikata aikin annabi ya hatamilul ikhtisas ya hatamilul khususiyya yana iya ɗaukan khususiyya an gane ko sai suka ce a dunkule anna aulal aqwal wa aqwaha wato abdurrahman mubarak furi yake cewa zance cikin zantuttuka da ya fi ƙarfi a wajensa wallahu a'lam huwa qawlu man qala innahu la yajuzu listikbal wal istidbaru mutlaqan shi yana ganin hadisan wato hadisin da yace ba a fuskantar alqibla ko a juyawa alqibla baya to wannan hadisin shine ya fi ƙarfi ta fuskar hujja a wannan babi kamar yadda alƙadi a shaukani ya faɗa cikin nailul autar an gane ko sannan alhukumu bil man'i mutlaqan wato hukunci na an hana fuskantar alkiblar ko a juya mata baya mutlaqan wannan ko a cikin gini ne ginannen guri ko a buɗaɗɗen guri ne wal jazmu bit tahrim hatta yantahida dalilun yasluhu lin naski domin duk dalilan da ake kawowa na su shafe wannan hukuncin har yanzu ba dalilai bane masu karfi waɗanda za su iya fuskantar wannan hadisi na abi ayyub al-ansari su zama sun shafe hukuncinsa an gane ko to kaga in ka tattara mas'alar akwai mazahib guda hudu kuma a'dalul aqwal kamar yadda imamu nawawi ya faɗa shine kaulin imam malik da imamu shafi an gane ko shine adalul aqwal kuma in ka dauke shi kamar yadda imamu nawawi ya faɗa shine hadith wato shine wato ra'ayin da ya tattara hadisan gaba ɗaya ya aiki da su domin i'malu dalilain aula min tarhi ahadihima aiwatar da dalilai guda biyu ya fi a ɗauki wani a ajiye wani tunda babu dalilin da ya nuna wannan shi ya shafa wannan to ai aiki da su gaba daya da haka mazhabin imam malik da imam shafi'i kamar su ne mazahib din da suka aiwatar da hadisan nan duka in a cikin gini kake wannan dokar babu ita in a fili kake dokar hana fuskantar alƙibla da bawali ko gaidi ko juya alƙibla baya da baul ko gaidi wannan tana an fahimta ko to to sai kuma babi na gaba babun da ya zo na hana bawali a tsaye ko shi ma mun karanta shi wanda na la'isha take cewa a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a wanda ya ba ku labari cewa annabi sallallahu Alaihi wasallam yana bawali a tsaye falatu saddiqu ma kana ya bulu illa qa'idan da kuma hadisan da suka biyo baya cewa sayyidina Umar akwai maganar sayyidina Umar ko akwai maganar da ita da'ifiya ce ta Abdul Karim ibn al-Mukhariq wadda duk mun tattauna a kanta satin da ya gabata to ita ma wannan matsala ta abin da duk da cewa a can ƙarshe ya kawo mana rukusa wato na halaccin yin bawuli wato hadith wato bawali a tsaye to in muka dauki hadithin Aisha radiyallahu anha kaga a cikin hadithin fihi dalilun ala anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma kana yaqulu qa'ima abinda na Aisha take fa'idantar da mu a maganarta annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin bawali a tsaye bal kana hadiyuhu fil bawl al qu'ud bal ma karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam game da bawali shine ayi a tsaye a tsugune sai dai wannan kauli na Aisha baya kore tabbatar waɗanda suka tabbatar da afkuwar bawali a tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko ita ta ba da labari game da abin da ta sani ta ba da labari game da abin da ta sani an gane ko shi sa suka ce imam imam tirmidhi da yake cewa hadithin aisha radiyallahu anha ahsanu shay'in fi hadha al-bab wa asahhu hadithu aisha hadha akhrajahu ahmad wa an-nasa'i wa ibn majah wa fi isnadihi sharik ibn abdullah an-nakhai a cikin isnadin maganan nan tana aisha akwai sharik bin abdullah an-nakhai an gane ko saduq ne amma yukhdi'u kathiran yana yawan yin kuskure sannan an ce wata zayyara hibzuhu munzu waliyar kilafa wa kufa tunda aka bashi shugabancin kufa sai ya zamanto haddasa ta cakuri ko kila yanayi na al'amuran tafiyar da gudanar da mulki sai yasa ya samu ikhtilafi an gane ko da haka lam yathbut anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi nahyi anil bawl qa'iman shay'un babu wani hadisi da ya tabbata daga annabi na hana bawali a tsaye babu an gane ko babu shi da haka fal muradu bi qawli tirmidhi abinda imamu tirmidhi yake nufi da yace hadithu aisha ahsanu shay'in fi hadha al babu wa sahu ai huwa aqallu dha'fan yana nufin hadisin aisha shi ya dan fi sauki saukin rauni wa arjahu shi ya dan furin jaye min ma wara da fi hadha al bab daga hadisan da suka zo a wannan babi na hana bawali a tsaye in ka dauki hadisan da suka hana bawali a tsaye to hadithin na na isha radiyallahu anha ya dan fi dama dama a rauni ko kun gane wannan da haka ba yana nufin duk hadisan wannan shi yafi inganci ba shine mai saukin rauni cikin hadisan da aka ruwaito na hana albaulu ka'iban an gane wannan to in ka dauki kuma maganar sayyidina Umar da yake cewa ma bultu qa'iman منذ aslamtu yace tunda na musulunta ban ƙara yin bawali a tsaye ba wanda al-imamul bazzar ya fitar da wannan wa hadha al-athar yadullu wannan shi kuma magana ta sayyidina Umar tana nuni ala anna Umar ma bala qa'iman cewa Umar bai ƙara bawali a tsaye ba munzu aslamatin da ya musulunta kamar yadda al-Hafiz ya faɗa cikin sai dai al-Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yace kad sabata to ai kuma magana ta tabbata an Umar wa Ali wa Zaid bin Thabit wa ghairihim annahum balu qiyaman cewa magana ta tabbata daga Umar da Ali bin Abi Talib da Zaid bin Thabit da wasu cikin sahabbai suna yin bawali a tsaye an gane ko inta wa hadha ai hadith Umar al-mawquf wannan hadithin na sayyidina Umar mawqufi ne asahu min hadith abi al-bukhari duk da yafi inganci sama da hadithin abdul karim ibn adib ibn abd al-bukhari ibn abi al-bukhari hadithin buraida fi hadha ghayr mahfuz shi kuma hadithi ne wanda yake shaz shi yasa al-aini a cikin sharh al-bukhari yake cewa fi qawl at-tirmidhi fi hadha nazaru maganar imam at-tirmidhi akwai abun duba anan da annal bazzar akhrajahu bi sanadin sahihin قال حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الله بن داود حدثنا سعيد بن عبيد الله حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مغنر شوى من الجفاء أن يقول الرجل قائما an ce abdullahi dan mas'ud ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana cikin jafa'i mutum yayi bawali a tsaye الحديث وقال لا أعلم رواه عن ابن بريدة إلا سعيد بن عبد الله شيسا قلت الترمذي من أئمة هذا الشأن فقوله حديث بريدة في هذا غير محفوظ يعتمد عليه وأما إخراج البزار حديثه بسند ظاهره الصحة لا ينافي كونه غير محفوظ ضد cewa البزار يروي شيء wannan baya nuna hadisi ya zama ba mahfuz ya zama ba shaz ba dan haka a dunkule ma'anar hana bawali a tsaye ladabi ne ya fi ladabi mutum ya tsuguna ya fi ladabi mutum ya tsuguna amma ba haramun ba ne ya fi ladabi mutum ya tsuguna amma ba haramun ba ne kuma hadithin huzaifa wanda muka karanta gaban wannan babin na arrukusa da aka samu na yin bawali a tsaye hadisin huzaifa ya tabbatar da haka ko hadisin huzaifa ya tabbatar da haka da haka imam wato abinnan ibn mas'ud da yake cewa inna minal jafa yana daga cikin wauta mutum ya bawali a tsaye wannan maganar tana iya ɗaukar abdullahi dan mas'ud bai ga hadisin huzaifa ba in ya inganta in wannan magana ta inganta zuwa ga ainihin wato duk da cewa abdurrahman mubarak furi yake cewa hadal athar zakarahu tirmidhi hakaza mu'allakan yace wannan magana ta abdullahi dan mas'ud athar din da aka kawo ta an kawo ta ta'alikan yace lam aqib alaman wasalahu yace ni ban ga wanda yace wannan magana mausuliya ce zuwa ga abdullahi dan mas'ud ba yace ban sani ban samu ba yace to muqaddara in magana ta inganta zuwa ga abdullahi dan mas'ud cewa yana cikin wauta yin bawali a tsaye to yana iya daukan ma'anar bai ga hadisin abdullahi bai ga hadisin huzaifa ba an gane ko domin in ya ga hadisin huzaifa to wannan hadisin huzaifa ya kawar da waccan magana cewa wauta ne yin bauli a tsaye domin an samu a hadisin huzaifa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo su ba ta kaumin ko ya zo kamar wajen zubar da shara ko bolar wasu mutane kuma sai ainihin wato yayi bawali a tsaye har ma aka ce a hadithin kuntuna ya cewa don har shi huzaifa ya juya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dawo ko ya tsaya kusa da shi ya ce fataitu hu bi wudu'in nazo masa da ainihin wato abin alwala ko ruwan alwala ko ruwan tsarki fada'ani hatta kuntu inda aka bai ya ce ya kira wani har sai da na tsaya kusa da kafarsa an gane ko laysat fihi dilalatun ala jawazil kalam fi halil bawl duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo shi suka ce wannan ba dalili bane na halaccin yin magana lokacin da mutum yake bawani kara mutum ya hujja da hadithin Huzaifa ya ce ya halatta yin magana mutum yana bawani an gane li anna hadhihi riwaya bayyanat anna qawluhu fi riwayati muslim annahu kana bil ishara la bil lafzi riwayar muslim ta nuna cewa ba lafazi ba kiran sai ta hanyar lafazi ba ishara ya masa cewa ya dawo sannan kar a ga kamar wannan hadisin ya saba wa al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam ta idan zai biya bukata sai yayi nesa da mutane ai haka mun ka karanta cewa annabi sai yayi nesa da mutane sannan ya biya bukata to wannan bai saba wa wannan al'ada ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta nisa lokacin biyan bukata an durukil masluka wa ana ayunin nas ya kuma zamanto yayi nesa da inda idanun mutane suke faqad qila an ce abin da ya faru a wannan hadisin na Huzaifa innahu mashghulan bi masalihil muslimin an ce ya shagaltu ne da wasu al'amura da suka shafi masalahan musulmi fala allahu dala alaihi almajlisu wala alla ya dade a gurin zaman ana tattauna wasu masalih na musulmi har ya buƙaci zuwa ga bawali kuma falau abada la tadarrara da ya ce sai yayi nisa kamar mutum yana zaune an daɗe ana tattaunawa kuma bawalin ya ɗan kama shi da yawa in ya ce sai ya yi nisa to zai iya cutuwa an gane ko to wasta da ahu zaifa liyasturahu ya kuma kira huzaifa ne don ya ɗan ƙara kare shi min khalfihi ta bayansa an ruku ya ce man la'allahu ya murru bihi wato don ya kare shi daga wanda zai iya zuwa wucewa tunda ya zo ya kashi annabi yana kallon wani guri kuma huzaifa ya tsaya kamar ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana qaddamahu masturun bil hayy dama kuma can gaban inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsaye yake kallo shi kuma an kare shi da ha'id wani garu haka ya kare gurin tunda dama guri na an killace shi ana zuba shara ko kuma an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne dan ya nuna halacci yayi haka ne dan ya nuna halacci ثم هو في البول وهو أخف من الغائب لاحتياجه إلى زيادة تكشفه haka suka yi ta tattaunawa don ba wa janibin annabi sallallahu alaihi wasallam kariya game da abin da ya shafe na farko albaulu qa'iman din na biyu kiran huzaifa ya tsaya kusa da shi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan suka ce wasu daga cikin malamai sun yi bayani game da sassaucin yin bawali a tsaye sun kuma yi hujja da wannan hadithin na Huzaifa kuma sun ba da amsa game da maganar hadithin Aisha radiyallahu anha wanda Imam Tirmidhi ya kawo a baya an gane ko suka ce wannan zai iya yiwa na Aisha tana maganar a cikin gida duk wanda ya ba ku labari cewa annabi yana yin bawali a tsaye kar ku gaskata shi tana nufin a cikin gida da aka ta ba da labari ne da iya abin da ta sani ko an fahimta ta ba da labari ne game da abin da ta sani wa amma fi gairil buyut amma in ba a cikin gida ba falam ta tsale hiya alai to bata san ko me annabi yayi ba in ya fita waje a cikin gida dai tana da masaniyar ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya amma in ya fita waje bata sani ba da haka ta ba da labarin abin da ta sani kamar yadda Huzaifa shi ma ya ba da labarin abin da ya gani kuma ya sani da aka babu cin karo ta ba da labarin abinda ta sani uzaifa shi ma ya ba da labarin abinda ya sani wa hafizahu wa qad hafizahu huzaifa kuma huzaifa ya kiyaye hakan daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma huzaifa yana cikin kibaru sahaba an gane ko to akwai dan wani tsokaci na kusan karshe na ganin da za mu kawo na sahibul arfi shabi ya ce a cikin bawali a tsaye inna fil bawli qa'iman rukhsa akwai sassauci game da yin bawali a tsaye akwai sassauci a cikin yin bawali a tsaye wa amma amalu ghairi wa amma wayan bagi al'ana al-man'u sai dai yace a lokaci sai dai daga baya kuma ya kamata a hana a ce an daina me yasa yace li annahu amalun amalu ghairi ahli al-islam wai wanda ba musulmi ba kuma suna yin wannan aikin to in wanda ba musulmi ba suna fitsari a tsaye kamar wanda shine ya fi shahara hatta mu a yankunan mu sai a ga mutum yana fitsari a tsaye sai a ce sai ka ce arne ko yaro ne yake yi sai a ce kai sai a yi wa mutum tsawa da sauransu to yake cewa da akwai rukusa amma daga bisani tun da wasu wayanda ba musulmi ba suna yi sai zama to an hana amma ba'da taslimi annal bawla qa'iman rukhsa mubarak abdurrahman mubarak furi yace duk da cewa eh haka ne akwai rukhsa ta yin bawali a tsaye la wajha lil man'i anhu fi hadha zaman babu dalilin da zai sa a hana yin sa a wannan zamanin wa amma amalu ghairi ahli al-islam alai falaisa mujiban lilman dan wayanda ba musulmi ba suna yi wannan baya wajabta a hana haka baya hana baya hana cewa ba za a iya yin bawali a tsaye ba shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce inna ma bana qa'iman li anna ha halatun yu'manu ma'aha khurujur ri bi sauti sun kawo dalilan da suke ganin dalilan da suka suka ce na farko a inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana kamar kwari ita kuma su ba ta kaumin din shi kuma tana da tudu da hakan ya ce zai dinga zai tsuguna to in mutum yana kwari wurin da bawalin zai dinga sauka shi kuma tudu da kaga zai dinga zai dinga dawo kaga in ya dawo kuma yumkin mutum ya bata jikinsa da haka yanayi ne ya bayu zuwa ga haka da haka duk sanda mutum irin wannan yanayin ya bayu babu abin nan wasu malaman kuma suka ce kawai rukusa ce an yi wa mutane sassauci kawai in ta kama mutum ya ji zai iya yin bawali a tsaye saboda wasu dalilai zai iya yin bawalin sa tsaye ba wa falama ne a an gane ko to akwai wata gaba da muka karanta wadda ta ƙarshe ina ganin ita ce ta ƙarshe kana abi hamilan fawarratahu masruk kun ga wannan jumlar kana abi hamilan fawarratahu masruk babana an ɗauko shi yana ƙarami an zo da shi yana ƙarami fawarratahu masruk dan haka da wadda take kilemin cewa ita ce babarsa ita ta zo da shi da ta mutu sai masuruku ya gadar da shi wannan baban al'amash sai ya ce zai ci gadon wannan matar da take kilemin cewa ita ta zo da shi babarsa ce to wannan wata matsala ce wadda ita ma malaman fiƙo sai suka tattauna ta wato hamil shine wanda aka ɗauko shi min biladi isa giran daga garinsu yana yaro ila daril islam sai aka zo da shi garin musulunci wannan shi ake kira hamil to a cikin ya ci gadon babarsa wadda ta zo da shi kuma ta ce ita ta haife shi ɗanta to akwai sabanin malam a wajen masuruk annahu ya rizwa suka ce tunda ita ta yi claimin ɗanta yana karami shi ba zai iya sanin ita ce kawai ita dai ta zo da shi daga garin da ba na musulunci ba zuwa garin musulunci kuma sai ta mutu masu ya ce tunda ta yi claimin ita ɗanta ne kuma ita ta zo da shi zai ci gadanta wa bi zalika warrasa walid al-a'mash dan haka ne ya ba wa mahaifin a'amash gadan wannan matar da ita ta zo da shi a yi ja'alahu warisa duk da cewa imam abu hanifa a mazhabin hanafiya suka ce annahu la yarisu min ummihi ba zai shiga da wannan baban tasa ba kamar yadda muhammad a cikin muwaddas da ya kawo cewa akhbarana malik akhbarana bukair an ibn abdullah ibn ashaj an sa'id bin musayyib qala aba umar bin khattab umar dan khattab yaki an yuwarritha ahadan min al-aajib ya ba wa wani daga cikin ajamawa gado illa ma wuli da fil arab sai ban a garin larabawa aka haife shi muhammad yake cewa bi hadha na akhud ce wannan mu maganar sayyidina umar nan da ita zamu yi aiki la yurif la yurathul hamid alladhi yusbi wato dukkan yaron da aka zo da shi ribato shi aka yi ko a yaƙi aka taho da shi baba ta taho wata mace ta taho da shi to ba za mu ba gadar da shi gare ta ba wata kulu ta ce huwa waladi a hannunta ita lokacin da aka kamo kursunonin yaƙi sai zama da shi aka haɗo yaron da ita matar kuma ta ce ɗanta to in ta mutu ta ce ba za mu ba shi ba za mu ba shi gadon ta ba aw taqulu huwa akhi ko ta ce dan uwanta ne ko kaninta aw yaqul hiya ukhti wala nasaba min al ansab shi yasa ya kawo maka cewa a da ya tashi maganar can sai yake cewa qala al a'mash kana abi hamilan fa warasahu masruq dan kasancewa mas'alar akwai sabani suka ce amma inda za a ba shi gado sai in akwai shaida an gane ko sai in akwai shaida illal walida wal walad sai in uba ne da ɗa fa innahu idadda al walid suka ce idan uba ya da'awa annahu bunuhu cewa wannan dan da aka zo da shi dan sa wa saddaqahu kuma dan ya gaskata haka fa innahu bunuhu ولا يحتاج ولا ولا يحتاج في هذا الى بينه ولا يحتاج في هذا الى بينه nan ba a buƙatar wata shaida amma idan mace ce ta ce ta zo da yaro yana dan karami ce da awar ɗanta ne to ba akwai saɓani amma masoro shi yana da hujja ko yana ganin cikin abin da ya dogara da shi za a ba da gado tun da dama ita a hannunta a gan shi kuma ta ce ɗanta ne kuma ta Allah ta kasance a kanta da haka za a ba da gadon wannan dalilin ne ya sa mahaifin a'amash aka ba shi gadon wannan matar wadda ta ce mahaifiyarsa ce kun gane wannan to a yi haƙuri yau mun tsawaita hadisan ne muka yi gaba dole sai mun ɗan tsatsefe wasu abubuwa babu ma ja a fi karahiyati alistin ja'ibil yamin babin da zai bayani na an hana yin tsarki da hannun dama قال حدثنا محمد ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه وفي هذا الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن هنيف قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث ابن ربيعي والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين باب الاستنجاء بالحجارة قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة فقال سلمان أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعزم قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه قال أبو عيسى وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا أن الاستنجاء بالهجارة يجزئ وإن لم يستنجي بالماء إذا أنقى أثر القائد والبول وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق Imam Abu Isa Tirmidhi yake cewa babin da yake magana akan an hana yin tsarki da dama yake cewa Muhammad ibn Abi Umar al-Makki ya zantar da su wannan hadithi Sufyan ibn Uyayna ya zantar da ainihin malamin sa shi kuma wannan hadithi daga Ma'amar daga Yahya ibn Abi Kathir daga Abdullahi ibn Abi Qatada daga mahaifinsa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana an ya masar rajulu zakarahu bi yamini mutum ya taɓa al'aurarsa da hannunsa na dama wa bi hadhal babi an aisha a wannan babi an samu hadithi daga ummul mu'minin aisha wa salmana da salman wa abi huraira da abi huraira wa sahal bin hunayf qala abu isa abu isa tirmidhi ce hadha hadithun hasanun sahihun wa abu qatadah al-ansari yace su ismuhu al-harith ibn rabi'i wato sunansa al-harith ibn rabi'i wal amalu ala hadha inda ammat ahli al-ilm wato mafi yawan malamai ma'abota ilimi suna aiki da wannan hadisi karihu al-istinja'a bil yamin sun hada yin tsarki da hannun dama an gane ko to anan hadithin lafazin cewa ya na ha an ya matsar rajulu zakarahu biyami annabi ya hana mutum ya taɓa al'aurarsa da hannun dama in zai yi tsarki ko ko ba tsarki zai yi ba domin lafazin hadithin na ha an ya matsar rajulu zakarahu biyami kaga lafazin hadithin ya hana kwata-kwata mutum ya taɓa gabansa da hannun dama to amma hadithin akwai hadisan da suka yi kaidi a kai shine wato naha an yattan jiya biya mini tsarki da hannun dama aka hana kenan in ba tsarki mutum zai ba zai iya taba al'aurarsa da hannun dama kenan na'am zai iya tabawa ko ba zai iya ba zai iya tabawa ko saboda akwai hadisin wahal huwa illa bad'atun mink an gane ko an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam shin mutum ya taba zakarin sa alwalaza ta warware manzo Allah ya ce ai tsoka ce a jikinka wahal huwa illa bad'atun mink an gane kawan mutum ne ya taba kunnan sa ko ya taba hancin sa ko ya taba wani wata gaba ta jikin sa da haka sai suka ce wannan hadisin akwai hadisan da suka zo da taqayidin cewa tsarki aka hana da hannun dama ina fata an gane akwai hadisan da suka yi magana akan an hana yin tsarki da hannun dama wasu kuma suka ce an hana taba al'aura da hannun dama ne don girmama shi dama din an gane ko sannan hanin da ya zo a wannan hadisin mutlak ne ko tsarki ko ba tsarki ba mutum ba zai taba al'aurarsa da hannun dama ba shine zahirin hadisin kakalla na ha an ya masar rajulu zakarahu bi yamini tsarki zai yi ba tsarki zai ba ba zai taba hannun ba zai taba al'aurarsa da hannunsa na dama ba babu wani kaidi da cewa sai in zai yi bawali duk da cewa kuma a sahihu muslim hadisi ya zo da kaidin hadisin abi katada bi lafzi la yamassanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yaqul kada ɗayan ku ya taba zakarinsa da hannun dama alhali yana bawali an gane ko akwai hadisin bukhari idza bala ahadukum fala ya'khudanna zakarahu bi yamini idan ɗayan ku zai yi bawali kada ya rike zakarinsa da hannun dama akwai ma babi da Imam Bukhari ya kawo babu la yumsiku zakarahu bi yaminihi idza bala an gane ko to da wannan sai suka ce tarjama tana nuna annan nahaya mutlaqun amma zakar bil yamin kama fil babi qabla mahmulun alal muqayyad duk da cewa hadisin da yazo mutlaq ne amma za a dauke shi alal taqayyid hadisin mutlaq ne cewa ko ko tsarki ko ba tsarki ba ko bawali mutum zai ko ba bawali mutum zai ba ba zai taba ainihin wato zakarinsa da hannun dama ba amma za mu ɗauki hadisan da suka yi ƙaidi cewa ana wato wannan hadisan sun tsuke faɗin hadisin cewa ba zai taɓa zakarinsa da hannun dama ba in yana bawali in ba bawali yake ba zai iya taɓawa ina ba ta gani ya ce a cikin wannan babi an samu hadisi daga nana aisha hadithin Aisha shine wanda Imam Abu Dawud ya fitar da shi inda take cewa kanat yadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-yumna li dhuhurihi wa ta'ali take cewa hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na dama yana amfani da shi ne wajen wanka da abincinsa wa kanat yaduhu al-yusra hannunsa na hagu kuma li khala'ihi yana amfani da shi wajen tsarkinsa wa ma kana min adha da duk abin da ya shafi kazanta da abin da ya shafi kazanta yanzu ka gan mutum zai face majina sai sa hannun hagu lalle sa hannun dama hatta a cire majina wannan kazanta ne kuma ya saba da wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya shafi rashin tsafta ko kazanta to yana yana amfani ne da hannun hagu an gane ko duk da cewa wannan hadisin da aka ce wafil babi an Aisha hadisin Aisha din munqati ne hadisi ne munqati hadisin Salman an ce banda na Aisha akwai Salman Salman shi Imam Muslim ya fitar da hadisin sa shine wanda muka karanta na ha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblata bi gha'il li gha'idin aw bawlin aw nastanjiya bil yamin haji nastanjiya ko mi tsarki da hannun dama kaga hadisin Salman ke hadisin Abi Hurairah shi kuma Ibn Majah da Imam Darimi sun fitar da shi na ha an yustan an yastanjiya ar-rajul bi yamini manzan Allah ya hana mutum ya yi tsarki da hannunsa na dama hadisin sa'ad bin a hunayb abdurrahman mubarak furi ya ce gaskiya ban same shi ba ban samu wannan hadisin ba domin shi imamu tirmidhi ya ce wa fil babi an aisha wa salman wa abi huraira wa sa'al bin hunayb yanzu mun ji hadisin aisha mun ji na salman mun ji nawa na abi huraira an gane ko ya ce wannan hadithi ne hasanun sahihun wa abu katada ismuhu al-harith bin rabi'i wal amalu ala hadha inda ammat ahli ilmi karihu al-istinja bil yamin ka gani ba malamai mafi yawa sun karhanta ko sun hana yin tsarki da hannun dama babin yin tsarki da duwatsu babin yin tsarki da dutse istinja kenan yace hannad ibn sari ya zantar da mu wannan hadithin shi kuma abu mu'awiya ya zantar da su wannan hadithin daga al'amash daga ibrahim daga abdurrahman ibn yazid yake cewa an tambayi salman an ce mushrikai ne suka tambayi salmanul faris an gane ko suka ce qad allamakum nabiyyukum kulla shay'in hatta al-khira'a fa qala salmanu ajal an ce manzon annabinku ya karantar da ku komai har ladubban shiga ban ɗaki da kuma yadda mutum zai tsarki shine khira'a kira'a shine wannan wana adabu takhalli ladabin keɓanta a ban ɗaki da kuma yin tsarki har shi wannan annabi annabin ku ya karantar da ku faqala salman salmanul faris yace ajal yace kware kuwa nahana manzon Allah ya hane mu an nastaqbila alqiblata bi ghaidin mu fuskanci alqibla da ghaidi aw baulin ko bawai wa an nastanjiya bil yamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane mu yin tsarki da hannun dama wa aw an an yastanjiya ahaduna ko kuma ɗayanmu ya yi tsarki bi aƙalla min talatati a hajarin da ƙasa da duwatsu guda uku lalle in mutum zai tsarkin dutse istin ja'i to mafi ƙaranci ya amfani da duwatsu guda uku guda biyu ba su wadatar ba to shin amfani da duwatsu ana nufin tsabtacewa ko kuma adadi wasu malaman suka ce adadin ake so wasu malaman suka ce guda biyu ya zamto sai suka ce in aka ce tsaftacewa to koda da guda ɗaya mutum ya sa ya tsaftace ya ɗauke danshin bawali ya wadatar to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi da ƙasa da duwatsu guda uku wannan sai malamai suka ce guda biyun ake bukata kada duwatsun su gaza guda uku sannan kuma su zamto sun tsaftace ma'ana ana buƙatar tsafta da kuma cika adadin an gane ko dan kan mutum ya ce to a in tsaftacewa ne ni guda ɗaya ma da na sa duk ya ɗauke danshin bawalin ya isa a'a sai ka ƙara na biyu sai ka ƙara na uku za mu karanta wani hadisi a can baya wanda annabi ya ce a kawo a gaba a gaba za mu karanta hadisin annabi ya ce a kawo masa duwatsu guda uku sai aka samo guda biyu da kuma kashin dabbobi guda daya sai annabi ya jefar da shi ya ce je ka nemo mun wani wannan ai shi kazanta ne an gane to da guda biyu zai wadatar da annabi sai ya ce tunda ba a samu na uku ba shikenan bara a yi amfani da wannan aw an nastanjiya bi raji'in haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu yin tsarki da turosan dabba wato dabba ka busasshen kashin dabba an hana yin tsarki da shi aw bi azmin ko kuma ainihin wato kashi an hana yin tsarki da kashi wanda muka zo darasi na gaban insha Allah za mu yi magana akan shi annabi ya faɗi dalilan da yasa aka hana yin tsarki da raji' da kuma azmin an gane ko hadisi ya tabbata cewa shi azumin abincin ɗan uwanku ne aljalo shi yasa kaga ka bata musu abincin su kaga kashi kace da shi zaka yi istinja'i kamar ka lalata ka sanya wa abincin aljanu najasa Abu Isa Tirmidhi ce wa fil babi an Aisha wa Khuzaima wa Khuzaima ibn Thabit a cikin wannan babi an samu hadisi daga Nana Aisha da Khuzaima bin Thabit da Jabir da Khallad bin Sa'ib shi kuma Khallad bin Sa'ib daga mahaifinsa Abu Isa Tirmidhi yake cewa wannan hadisin Salman wato yake cewa hadisu Salman fi hadha bab hadithun hasanun sahihun hadisin Salman wanda muka karanta a cikin wannan babi hadisi ne hasanun sahihun wa huwa qawlu akthar ahli ilmi kuma wannan shine kaulin mafi yawan malamai min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum da waɗanda suka biyo bayan su ra'au suna ganin anna listin ja'a bil hijara yin tsarki da dutse yujzi'u yana isarwa ko baka yi amfani da ruwa ban ka samu dutse kai tsarki da shi ya wadatar wa in lam yastanji bil ma ko da mutum bai yi tsarki da ruwa ba idza anqa athara al ghaid wal bawl inda ya tsaftace gurbin gayi ɗin ko gurbin bawalin abinda yake nan najasa ka katse shi da wannan dutsen ko gayi ɗin ko bawalin ya wadatar wabihi ya kulu tsauri wannan shine ra'ayin imamu tsauri wa ibn mubarak da ibn mubarak wa shafi'i da imamu shafi'i wa ahmad da imamu ahmad wa ishaq da ishaq bin rahuya insha Allah sai mu tashi babu ma ja filistin ja ibil hajarain abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah